أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره وبالداره العظيم اللهم صدق كلامي وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى يوم الخميس a 25 ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 1445 wanda shine ya daidai da hudu ga watan April miladiya tana da shekara 2024 to a ci gaba da darasin da muke gabatarwa daga tafsirin alkur'ani mai girma daga cikin wannan sura mai albarka suratul ra'di idan ba manta ba a jiya a darasin mu na jiya mun tattauna da ayar Allah wacce take magana akan waɗanda suka amsa kiran Allah inda yake cewa lil ladina istajabu li rabbihim al husna wal ladina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu lakadaw ومأواهم جهنم وبئس المهاد bayan mun yi fasarar wannan aya na mutanen da suka amsa kira da Allah madaukakin sarki wanda suka amsa kiran Allah to waɗannan suna da alhusna aljanna da kuma sakamako mai kyau amma waɗanda ba su amsa kiransa ba Allah ya ce da a ce suna da abin da yake cikin ƙasa baki ɗaya abin da yake ban ƙasa na dukiya da dukkanin abin da aka yake a doron ƙasa ya zama mallakin su to inda za a karba za su iya ba da shi kansa don ya sayar da su daga azabar Allah shi ne ya gama faɗar Allah da yake cewa innan bari na kafaru da wannan abu ma kin asu jami'an wa mithlahu ma hu yaftadu bihi min azab yawm al-qiyamati ma tuqbilu minhu wa lahum azabun alim kuma mun yi magana akan aya Allah da yake cewa ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتلوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبلاله من الله ما لم يكونوا يحتسبون كما يأتي ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لابتلت به وأصروا الندامة لما رأوا العذاب هكذا يحكي كافرين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو ابتلى ko da zai ba da farfa da shi ba za a karɓa ba saboda haka waɗanda ba su harsa kiran Allah ba to haka inda duk abin da yake cikin duniyar nan zai zama mallakin su ne kuma su ba da shi fansa to ba za a karba ba saboda imanin kadai ake so to waɗannan su ne za su samu mummunan sakamako kuma jahannama ita ce za ta zama makomarsu Allah ya ce tir da shimfiɗa idan ta zama jahannama ce to muka ƙeda mu kwana akan wannan shimfiɗar a jiya muka ƙara ayar Allah da ta ce a faman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma إنما يتذكر أولو الألباب أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق yanzu wanda ya san cewa abin da aka saukar maka zuwa ga ubangijinka na gaskiya din nan ya gane shi ya gane shi ne gaskiya ya yi imani da shi ya zama yana bin umarninsa yanzu wannan ya yi daidai kamar huwa amma da wanda ya zama makaho wannan ayar ta kawo irin abubuwan da suka yi gudana a baya inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi az-zulumatu wan nur yanzu makaho da mai gani sun yi daidai ko kuwa dufu da haske za su zama iri daya ba su zama daidai ba wato korewa ne ake wa ma yastawi al-a'ma wal basir wal zulumatu wal nur ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات ولا ندب ذات دم سلمي دي ما رايو دم تسوبا سدم دي ما نجي da wanda baya gani ba su zama daidai ba duhu da haske ba su zama daidai ba inuwa da kuna ba za su zama daidai ba saboda haka waɗannan duka Allah yana haɗa su ne yana nuna mana cewa ba zai yiwu ya zama sun zama daidai ba ba zai yiwu ba shi ne sai Allah subhanahu ta'ala ya ce yanzu wanda ya san cewa abin da aka saukar maka daga ubangiji ka na gaskiya din nan shine abun bi shine gaskiya ya yi daidai kamar huwa amma da wanda ya zama kamar ma wanda ya zama makaho ba za su zama sun yi daidai ba inna ma ya tazakkaru ulul albab lalle hakika waɗanda suke wa'azuwa da wannan abun sune ulul albab ma'abuta hankali da ulul albab ma'abuta hankali waɗanda in an faɗi abu suke ɗauka kuma in san ɗauka ke amfani da shi saboda haka ayoyin Allah ma da yake saukarwa to yana buƙatar a amfani da hankali a wajen shi yasa zaka ji ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nasa وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبص فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض كأن الله لآيات لقوم يعقلون ولما ذكر آيوني أما جمع أبو جاهل كريم ko a shiga aljanna a shiga wuta ma sai da shi suna cewa law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id da sai muna ji kuma muna hankalta to da ba mu kasance a cikin waɗanda suke ‘yan wuta ba a fadar sa'iyar. To da ka idan Allah ya kawo abubuwa wanda za a lura da su, to sai ce to wannan kuma aya ne ga ma'abuta hankali, ko kuma ma'abuta hankali ne kaɗai za su wa'astu. Allah zai ja'ala lakum al-ardha mihadan wa salaka lakum fiha subula wa anzala min as-sama'i ma'a fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta كلوا أو أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى babu ta hankali su ne za su wa'asu da waɗannan abubuwa saboda haka inna ma yadda zakaru ulul albab waɗannan ulul albab ma abu ta hankali din nan su ne Allah ya ce allazina yattabi'una alqawla fa yattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab su ne wanda Allah ya shiryar da su kuma su ne ma abu ta hankali waɗannan masu hankalin nan شيء الله يتقبل دائما صفته الذين يوفون الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق سورة الذين يوفون suke cikawa bi ahdillahi da alƙawarin Allah wala yanquduna al-mithaq ba sa warware alkawari a nan an yi magana akan cika alkawari kuma an yi magana akan warware alkawari ibn jarir at-tabri yana riwaya daga qatada yana cewa Allah ya ambaci maganar alkawari da maganar warware shi a cikin alkur'ani a waje fiye da 20 wanda kowane waje alkawarin yana farawa ne tun daga kan alkawarin Allah akwai alkawarin da Allah ya yi wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu inna ma ashraka aba'una min qablu وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون الله يعرف أن الكون تم أنا عالم الذر ذري من ظهور ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم يسكفى musu shaida a kan kansu alastu birabbikum ba ni ne ubangijinku ba qalu bala suka ce eh kai ne shahidina mun shaida haka wannan an kawo muku wannan ne an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin dan kan ranar tashin alkiyama ku ce inna kunna an hadha ghafilin mu mun kasance mun rafkana daga barin wannan alkawari da aka yi dan haka Allah ya karbi alkawarin su kuma ya nuna wannan alkawarin zai tambaye su a gobe alkiyama shi sa aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda ya fara cewa bala a wannan alƙawarin da ake suka ce wa yawma alastu sara qabla kulli liqawli bala wa laulahu latahu yace kafin ranar alastu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya fara yin magana kafin kowa da cewa bala'i da ba nan shi ba la sahu da sun kidi sun rasa ina za su Sheikh Islam Sheikh Ibrahim ya yana cewa bala qala mahma al-haqq qala tajalliyan alastu bi rabbi qabla an zakhrafu al-ubba fa qala jami'u ar-rusuli ma qala murshidi wa kullu nabiyyin thumma man arafa al-maizah فكان أمام الكل للكل قائلا فمنه جميعا ما إلى الرسل كبيعضا yace shi ne ya fara faɗar bala da ba dan shi ba da ba da aka fa amfa to da shi ya fara faɗa ran da Allah ya ta zambi yace alastu rabbil tun kafin a kawata uzza a ce za a bauta mata sai dukkanin manzanni suka faɗi abin da jagora na ya faɗa shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to daga nan sai annabawa sannan kuma sai masu gane tsakanin fari da baki su ma suka faɗa wato gradually aka rika bi tadrijiya akwai first class shi ya fara cewa bala sannan sai masu bin shi eh bala bala bala bala har aka zo kafa har waɗanda ma suka yi shiru da suke a sun faɗa ba wannan ba dai alkawari ne Allah yana yufuna bi ahdin lahi alkawarin Allah akwai wannan akwai riwayar da aka yi daga Ibn Jarir wanda Ibn Jarir ya yi daga Ibn Abbas yace akwai alkawarin Allah a ciki akwai alkawarin bayan Allah ya su ya su tsakanin su akwai alkawari na yin biyayya da manzan Allah cikin abin da ya zo wannan duk yana cikin alkawarin Allah domin idan Allah suka yi alkawari da shi zai aiko manzo idan manzo ya zo wannan alkawarin yana nan to wannan alkawarin yana nan da kuma alkawarin da yake tsakanin ka da dan uwanka har kawai da ni da kai ko da kai da shi wani ya yi wa ɗayan ɗan mu alkawari wani ya yi wa ɗan uwansa alkawari idan bai cika ba sai Allah ya tambayi wannan alkawari wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula ku cika alƙawari alƙawarin nan abun taimako abun tambaya ne za a tambaya a kanka wa alqudu ya billahi idza ahadtum wa la tanqudu al-ayman ba'da tawkidiha wa qad ja'altum Allah alaykum kafila Allah ya ku cika alƙawari ya bani isra'ila kuru ni mace da an amsu alaikum wa zu bi ahdi ufi bi ahdi ku cika alƙawari na ni ma zan cika alƙawarin ku shi yasa manzon Allah ya ce akwai al'amomin munafiki guda uku cikin su sai ya ce idza haddafa kadhab idan ne magana ya zance sai ka fi ƙarya ne wa idza wa'ada akhlaf idan ya alƙawari sai ya kafa wa idza tumina khan idan kuma aka bashi amana sai shi wannan amana dan haka bisa ga wannan hadisin yana nuna cewa alamomin munafiki suna nan guda uku cikin su har da saba alƙawari bi yadda za ta ga mutum yana yawan sallah yana yawan azumi yana yawan istighfari yana yawan salati da annabi yana yawan karatun alqur'ani yana yawan zikiri la ilaha illallah yana yawan abubuwa da yawa amma yana saba alƙawari to akwai alama ɗaya daga cikin alamomin munafikai a cikin a cikinsa akwai abubuwa guda hudu wanda manzon Allah ya ce akwai wasu ɗabi'u guda biyu yana daga cikin ɗabi'un munafurci wanda yake da ɗaya daga cikinsu to yana da ɗaya daga cikin alamomi da ɗabi'o'i na munafurci cikinsu har wa yau sai manzon Allah ya lissafa da wanda idan ne alkawari sai ya saba saboda haka saba alkawari kar mutum ya ɗauka cewa za ka ji ana yin wannan abu sai mutum ya magana a magana a magana ya ce a kar ka manta ba alƙawari ne ke ce a ba matsala alƙawari ne sai su haba ai na wurda shi ai ka ga wannan wurdawar to kar ka ka wurda eh haba bari ai ai kawai ai wannan ai na gama da shi ai ka ce mar ka yi alƙawari amma kuma abin ya zama ya gagara shi sa Allah ya ce to shi zai tambaya ranar tashin kiyama alƙawari ya yi wallazina amanu a kubi da ukurut saboda haka idan kun yi alkawari ku cika yana daga cikin alamomin da Allah yake yaban bayan da shi kaga da ya faɗi fi ulul albab masu hankali dinnan inda ma ya tazakkaru ulul albab sai fi Allah bin yufuna bi ahdillah wannan ahdillah din nan alkawari tun daga tun daga na Allah har zuwa ga na bayi ya su dan haka wannan aya tana kare kiran mu akan mu ƙara zagidin dantse wajen kula da cika alkawari idan ka san ba za ka iya cika alkawari ba to kar ka ɗauka ai ba zai ce tilas sai ka yi ba a ba kai alkawari ba ka ci za ka muka ba a ba zan iya ba amma akwai wani abu da ake yi sai ka ji mutum ya ce a zan yi insha Allah zan yi to alkawari kai sai ce a'a ban bai alkawari ba to ai ka ce za ka yi din ai kace alkawari ba wai sai kace na yi alkawari ba ka ce za ka yi din shine ai sai sa Allah ya kore ka daga kansa yace inna Allah la yukhlifu al-mi'ad saboda aya alama ce ta munafurci Allah kuma ai ta ga ta'ala Allahu an zalika wa huwa kabira ba a danganta irin wannan sifa mummuna da Allah madaukakin sarki saboda sai ka ce inna Allah la yukhlifu al-mi'ad baya warware alƙawari baya sabawa saboda haka idan kana so ka zama munafiki bil marra kana so ka zama munafiki wanda da an gani na yankan shakku to yi kokari ka koya wa kanka saba alƙawari insha Allah ta'ala ran tashi alƙiyama za ka danka a cikin cutar munafikai eh sai an tura karkashin wuta ba shi gano munafikai innal munafiqina ne fi darajatil asfali min an-nar kan tattauna ba duk su fir'auna su a duk sun dan su fir'auna ba munafikai bane su su fir'auna ba duk suna saman sa kan tattauna a same su a same su saboda duk da rashin asfali nan na Allah ya kiyaye saboda haka mu kula da alƙawari idan mutum ya san ba zai iya ba ya haƙura amma ka yi wa mutum daɗin baki kuma sannan ka zo daga baya ka warware ko ko kana da niyyar dama ba dan za ka cika ba wannan abin yaudara ne kuma Allah ne zai tambaye ka akan wannan yaudara yukhadi'un Allah wal ladina amanu kaga sai Allah ya haɗa yaudarar ka da yaudarar mu'mini saboda haka saboda haka irin wannan yana nuna cewa dole za a kula da maganar alkawari sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi mubaya'a da manzon Allah kuma sun yi alkawari akan cika wannan mubaya'a din Imam Muslim da Abu Dawud da An-Nasa'i da Ibn Majah suna riwayan hadisi daga Auf bin Malik Auf bin Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu yana cewa muna tare da manzon Allah mun kai mu takwas a mun kai mu bakwai ko takwas ko tara sai manzon Allah ya ce mana ba za ku mu baya da ni ba suka ce manzon Allah ai mun yi mu baya da kai ya sake cewa ala tubayi'una rasulullah ba za ku mu baya da manzon Allah ba suka ce inna qad bay'naka ya rasulullah ai mun yi mu baya da kai manzon Allah ya ƙara ce musu ala tubayi'una rasulullah ba za ku mu baya da manzon Allah ba sai wani ya faɗa ce musu ya rasulullah alama ba mu bayi'u yanzu kam akan me za mu baya da kai sai ce an ta'budullaha wala tushriku bihi shay'an ku bauta wa Allah kar ku tara bautarsa da wani wa tuqimu as-salah ku tsaya da sallah ku ba da zakka wa tasma'u ku ji wa tuti'u kuma ku yi biyayya sannan sai manzo Allah ya koya wata jumla wacce ya kaddace kasa kasa da muryarsa ba ta kai yadda yake kadawa ba sai ce wa Allah tas'alun nasa shay'an kar ku tambayi kowa komai kar ku roki kowa wani abu Auf bin Malik al-Ashda'i yace na ga wani daga cikin waɗannan mutanen wanda bulalar dokinsa za ta fadi amma ba zai iya cewa da Allah wa da liƙo mun ba sai dai tsaye da dokin ya sauko ya ɗauka saboda ya yi mu baya da manzon Allah akan kar ya tambayi ko ya roƙi kowa komai kaji abin da suka ce wannan hadisin shine Abu Hamza al-Khurasani yana ɗaya daga cikin waɗansu manyan bayan Allah masu ibada da ya karanta wannan hadisin ya gani shine alƙawari Abubakar bin al-Arabi al-Maliki yake kawo mana shi a cikin ahkamul Qur'an kissa yace sai yace Allah waɗannan bayan naka sun yi alƙawari da manzanka sun yi mubaya'a da shi akan sun yi alkawari ba za su ƙara tambayar kowa komai ba su sun yi gaban manzanta to ni kuma yanzu da ba na tare da su Allah na yi ma alkawari ni ma ba zan roƙi kowa komai ba daga yanzu ya yi wannan alkawari da Allah ko to ka ku dole sai an jaraba shi a kwaye kuwa bare ma ba a gaban annabi aka yi ba sai da gaban annabi aka yi ne shi ne sai sai a ji kunyar annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu ka sai ya ga ta kansa aka ce wata rana sai ya tafi zai yi aikin hajji daga sha ya tunkari makka a cikin tawagar mahajjata ana tafiya ana tafiya sai larura ta dan adam sai ta kama shi sai dan tsaya a bayan shi suka ci gaba da tafiya ya gama biyan bukatarsa sai ya tashi yana sauri zai bi su a wajen wannan saurin da yake yi akwai wata rijiya a gefen hanya bai kula da ita ba kawai sai fara ya fara yana farawa ta ko da yin sai tsaya ya shiru ya ce to yanzu na yi kururuwa ne a zo a fito da ni sai sai zuciya su ce masa karkamanta yanzu fa kai alƙawari da Allah saboda wannan hadisi da kai ka yi wannan alkawarin cewa ba za ka tambayi kowa ko yau kuma yanzu sai ka fara da wannan ya ce to bari ne hakuri ya tsaya ya yi shiru yana ta tunanin ya zai sai ya ji motsin waɗansu mutane a hanya da suka zo sai suka ce kai wannan ku ai rijiya ce a wannan rijiyar bai kamata a batta a haka ba don mutane suna iya fadawa sai aka je aka nemo itace da ganyaye sai suka tattara bakin bishiyar suka nemo kasa suka kwaba suka yaɗi yana ji yace kai ko dole ihu da yanzu kam yace a dai hakuri dai zuwa can yana nan yana cike yana ta tunanin ya zai ya zai ya zai yace to Allah dai in dai kai laiwa alƙawarin ka saboda haka dai a dai sanya za a yi to kaji ba shi sai sai da wannan ai su wancan masu tawakkali sai na Ibrahim alaihi salam da aka jefa shi a wuta tana siba balbal Jibril ya zo ya ce kana da bukata ya ce gare ka dai ba da ita yace sai da wasu sai da Allah yace to tambayi Allah yace ayo ai sanin halin da nake ciki har ya wadatu daga sai na tambaye shi sai na tambayi Allah na ce fitar da ni kawai ya ya sani yayi yanda ya gara ma kawai to shi yana abu an gudun kurafan yace ina nan tsaye na koma gefe na tsaya na makale yace ai kawai sai na bi wani mutum ya leko ya bude ana jajjanyewa ana cire wannan ganyen ana cire itacen sai aka miƙa mu hannu aka ce hashi da miƙo hannunka kawai sai na miƙa hannuna sai kawai kamar kamar an ɗauko tsuntsu haka na gani fuf an fito da ni ina isowa da na yi haka na bincika sai na gaban ga kowa ya ita sai na ji wani mai kira yana kira yana cewa to ka ga sakamakon dogaro ga Allah alƙali abu bakar bin al'arabi ya ce to don haka in ka tashi dogaro ga Allah ka dogara da shi baki ɗaya kar ka rika dogaro da Allah amma kana tunanin wani darasi daga wani bangare na bayan Allah in dai ka ci ka yarda da Allah to kawai ya isa don haka bisa da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alƙawari da waɗancan bayin nasa wannan mutumin da aka turo shi aka fito da shi shi kenan da ya samu ya fito sannan ya tattabe ya kama hanya ya tafi amma malamai domin wannan hadisin wannan iska din alƙurƙubi ma ya kawo ta a cikin aljami da ahkamin qur'an na tafsir amma abin da malamai suke cewa wannan bai san hakikalin tawakkali ba da ya san hakikalin tawakkali da yana fadawa ya jama'a ku zo ku cece ni to wannan shine ya san tawakkali a a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana so ka ce mun da ya koye kauransa da zai yi daga Makka zuwa Madina ya aje tawakkali a gefe ne Suraqah ibn Malik ya gan shi da ya samu ya kwaci kansa abinda manzo Allah ya ce masa sai to ka koye labarin da karka ga wa mutane ka san da ya zauna a cikin kogo aka kwana uku sannan aka ci gaba da tafiya duk an wannan ne tawakkali da in zai yi yaƙi yana yin warra da gairiha ya kore ya takaya da wani ta ya kauya da wani ta har ba wannan a hakikalin tawakkali da hakikalin sanin Allah to duk inda tajallin Allah ya bayyana a gare ka to ka biyu akan wannan in ya yi tajalli da tsanani to nemi sauki eh in ya yi tajalli da sauki ƙara neman sauki dan in kana yi tsanani yana iya ba da tsanani idan kada abun gudu to ruga eh shi ne sanin Allah yawwa ina gaya mana wannan shine at-tasawwuful musawi sufanci irin da annabi Musa me a wannan hannun na kai sanda ta ce me kake yi da ita aka wakkau alaiha wa hushriha ala ghanami wa li yatiha ma'arib ukhra su su'altiha ya Musa yana jefar da ita fa idza hiya hayatun tasfa annabi Musa yana ganin ta ka annaha janun me wallahi mudbiran wa lam yu'aqqib sai ya ruga da gudu to haka ake yi yace a ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayya al-mursalun dawo dauki sandar za mu nuna maka abin da za ta yi nan gaba sanu'iduha khudha wa la takhaf sanu'iduha sirata al-ula za mu ƙara maimaita ta da wani labarin ta na daban saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala idan yake zalli da abu to abin da yake sarrinsa to ka nuna ka gano cewa wannan abun tsoratar da kai ake yi sai ka tsorata saboda haka abu da kan kura ta yi a nan wajen da kamata ya yi nemi agaji sai a agaza masa saboda in ba wannan abun ba wani abu bane a wajen Allah ya ga dama ya bari a cikin rijiyar kawai ne kabarin sa ba wani abu bane shi kenan hukuncin sa kenan saboda haka alƙawari idan an yi shi kokari ake a cikin allazina yufuna bi ahdillahi ولا ينقضون الميثاق نعم نعم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يتلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين da waɗannan mutanen da suka zama yasiluna ma amara Allah bihi an yusala suna sadar da abin da Allah ya yi umarni da shi a sadar da shi yasiluna ma amara Allah bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum suna jin tsoron ubangijinsu wa yakhafuna su'al hisab kuma suna jin tsoron mummunan sakamako wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai wannan aya a lokaci daya ita kuma tana kwadaitar da mu ne akan sada zumunci kaga akan Allah ya yi magana akan cika alkawari da rashin warware shi yanzu yake mana magana akan sada zumunci wannan sada zumunci din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana musamman a shahararren hadisin na Aisha radiyallahu anha tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa الرحم معلقة بالعرش تقول يا ربي من وصلني وصله الله أو تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله zumunta wata abaci wata aka lantsaye a cikin al'arshi kullum abin da take cewa Allah wanda duk ya sadar da ni ka sadar da shi Allah duk wanda ya yanke ni shi ma ka yanke shi yasa saboda fadlumunci Allah ya ce fa ala asikum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ma absarahum saboda maganar zumunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana a shahararren hadisi a Tirmidhi al-Bukhari ma ya rawaye shi Muslim ma ya rawaye shi yana cewa daga Anas bin Malik radiyallahu anhu Anas bin Malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu na'am wanda shi yake so Allah ya yalwata masa arzikinsa yanzu a cikin muna akwai wanda baya so Allah ya yalwata masa arzikinsa manzo Allah ya ce waye ne so Allah ya yalwata masa a arzikinka gani to yace to ka fara zumunci duk wanda yake so Allah ya yalwata masa a arzikinsa wa yunsa wa yunsa lahu fi afari a daga jinkiri a gurbinsa malamai sun tafara afari yana cewa a masa jinkiri a rayuwarsa wato mai tsawon rai ko kuwa ya yi dogon baya wanda ko da ya mutu za a rika tuna shi da aikin alkhairi ko kuwa za a yi masa albarka a cikin rayuwar taka ya zama aikin daidai ya fi yawa akwai mutumin da duka shekarun da ya yi ba su wuce shekara arba'in ba a duniya amma abin da ya yi ya bari a duniya har yanzu ana ana ana cin gajiyarsa akwai da yawa daga cikin bayan Allah waɗanda suka taka wannan mataki tsakanin annawawi shi kan samu shekara arba'in ba duk da yawan suna nan da yawa yanzu ko yanzu sai wannan ba da almanshawi wannan Muhammad Sadiq almanshawi da shi shekara arba'in ba sanda yawan duniya amma je da karatun sa ya gama duniya da wata irin murya wata in ana yin ta dole ko mutum baya jin yaren larabci ko ba ko ba jin alqur'ani ne idan ya saurari man shawo yana karatun alqur'ani dole zai yana shiga lumbunan zuciyarsa saboda yadda Allah ya bashi wannan abu ko duk da shi da ya haka a wannan abu ya bar baya mai kyau to abinda manzo Allah yake nufi kenan wasu suka ce abinda ake nufi kenan to kenan duk waɗannan abubuwan za su shiga ciki wanda yake so a yalwata masa arzikinsa wanda yake so a jinkirta masa a rayuwarsa ya tsawon rai wanda yake so ya baya mai kyau wanda yake so rayuwarsa ta yi albarka wanda yake so ya zama ya bar abun yabo ko bayan tafiyarsa ko bayan mutuwarsa to ya sa da zumuncinsa. To ya kan zama Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kokari har yana taimakawa wani ya ga ya sa da zumunci. Sai da Asma binti Abi Bakr Siddiq akwai lokacin da aka bata wani abu kace za ka ba wa mahaifiyarka amma ba musulma ba ce manzo Allah ya ce ba ta za ki da zumunci in ba ta sai da Umar ya ga wata alkamba mai kyau wacce aka yi da alhariri yace manzo Allah me zai hana mu tsaya maka wannan alkamba ka rika sawa ko saboda inji da karbar baki ita irin wannan ta mutu manzo Allah ce wannan tufafin waɗanda ba su da rabo a lahira sai da shi an kawo wa manzon Allah irin wannan hadiya sai manzon Allah ya dauka ya ba wa Umar sai na Umar ya ce ya Rasulullah ka ce tufafin wanda ba su da rabu a rayuwa kuma ka ba ni yace eh ba dan ka sa ba sai kai amfani da shi za ka iya sayarwa ko da wani akwai ce akwai wani dan uwana duk da dai ba musulmi ne ba yana makka manzon Allah ya ce eh in dai kana so ai kamar ai ka ba da zumunci sai aka sada zumunci karka ce sai ya mun sannan na mata baya zuwa waje na dan ne zan je wajen sa ba sada zumunci za ka yi ba baya gaishe ni dan me yasa zan gaishe shi baka sada zumunci ba in na kira waya baya dauka karka daina kiran sa in na mara magana da tsare ke amsawa karka daina mara magana domin ba da tsare Allah za ka yi ba shi ba to da in dai dan Allah za ka yi to ka sada zumunci nan kuma kalubale ne gare ni baki da to haka wannan farko farkon afa man ya Allah din nan wallahi ba abin da take mara kaga kaga in ta gama mana magana alƙawari to yanzu da magana sada zumunci lokacin da aka yi mun haihuwa ko barka bai mun ba sai ne in ka gan shi ka in an mara haihuwa ni mar barka ka gan shi nan wajen ya yi wajen duk sanda ka gan shi ya zo to wata bukatar su ka gode wa Allah da ya zo din wani mutum daga cikin masu kyauta na larabawa sai matarsa take ce mashi kai ni ko ina mamakin yan wannan naka to ne ita duk lokacin da kake da yalwa sun zo su gidanka amma da kai da kunci sai duk su kauce wannan wannan ba har ne wanda ya kamata ya ce kai ai waɗannan yan wannan su ne mutane ne yace in kun lura da bada da shi sai ya ka da ka da ni yace sun san abin da suke kenan ba da za su dora mun nauyi ba ka zuwa wannan kana in shiga wahala wajen nema musu sai sai ya kama su da bara da yan wannan mutane shi kike kare da kiyari ba saboda haka babban abin da ake bukata zumunci karkace sai an maka fi man kafa aka wa a'ti man harama haka zalla fara ka da zumunci wanda ya yake maka wani ba cewa ya ka da zumuncin man wasalaka ba man taba aka aka ce wanda ya yake yin ake so ka fada masa kuma in ka tashi bayarwa ka ba wanda har ana kan baye wanda aka cewa wai wai ko ba ka iya kyauta ba yau mai ba ka wannan wannan wannan yaran ba na manzon Allah ba shi wanda suke hannu shi ke bawa ka fara zumuncin wanda ya yanke zumunci ka shi ka je gidansa wani ya aka yi ne ka daina kula ne ina kwana biyu ba ma zai sawa me yake faruwa ne abin da Allah ya baka ɗauki ka bashi kar ka bashi dan shi ba yardan yana kyauta ba yardan zumunci har Allah fa cewa wata kullu wa ta sa'alu da wal arhama saboda matsayin zumunci saboda haka wallahi ne yasiluna ma amara Allah bi an yusala malaman tafsir suka ce zumunci yana ciki sa rike alƙawarin Allah din nan yana ciki imanin da manzannin Allah yana ciki imanin da annabawan Allah waɗanda suka gabaci manzan Allah yana ciki in an ce manzanni duk an haɗa su sannan kuma shi kansa wannan sada zumunci ɗin to idan ka yi shi ka sada zumunci tun daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka in ka yi ka zumunci ka yi ka zumunci tun daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abun yayi yawa abun yayi yawa to ya yana da kyau bukulai da wannan wallahi ne su nuna ma a wani lahu bi an yusara wa yakhshawna rabbahum suna jin tsoron ubangijin su wa yakhafuna su al-hisab kuma suna jin tsoron wannan mummunan hisabi wanda za a yi ranar lahira ibnu jarir yana cewa an tambayi qatada menene wannan su al-hisab yace su al-hisab shi ne a diddigin duk laifin da kai a bayyana shi to mummunan hisabi ya kare man lokacin hisaba ubbi wanda duk aka mar bincike akan hisabi to wala ta amara azaba ita za a diddigi to sai an kama mutum da laifi amma shi yasa in Allah ya tashi abu تجدهم يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب shiga aljanna ba tare da hisabi ba to wannan shine abin da za a yi haka sai ayar ta cigaba da gaya mana mai wannan wannan sabon sai a kuma har yi karatun da yau
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار الله هذا في تلك الشيء wallazina sabaru da mutanen da suka yi hakuri wannan fa tun daga ulul albab din ne afa man ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika al-haqqu kama huwa amma inna ma yatadhakkaru ulul albab fa ulul albab din nan masakai sune allazina yufuna bi ayati allahi wa la yaquluna bi lisan sune allazina yasnuna ma amara allah bi ayati musala sune yanzu waɗannan allazina sabaru ibtiraa wa rabbihim waɗanda suka yi hakuri amma hakurin nan ibtiraa wa rabbihim suna neman yarda ta Ubangijinsu. Wallahi na samarin kira a wajen rabbihim wa qamu salata suka tsaye sallah wa anfaqu mimma razaqnahu suka ciyar daga abin da muka ba su sirran wa alaniya a kore da bayyane wa yaquluna bil hasanati sayyi'ata kuma suna ingije mummunan abu da kyakkyawa ulaika waɗannan lahum uqbad dar su ne gida na ƙarshe mai kyau ya tabbata a gare su wallahi na sabaru waɗanda suka yi haƙuri to sai haƙuri haƙuri kan Allah ya gaya mana haƙuri idan ya tashi ba wa masu haƙuri lada ba ya lissafawa inna ba ya wa fasaduna ajrahum bi ghayri hisab Allah ba mu su ma ba ku ga sai ba su da ba ya lissafawa wanda ya yi a bashi goma ko wanda a da aka nan tsara wani ashe wa amfani to yanzu wannan shi ba a yi tsafawa amma a wurin da yi ikki ba a wani rabbi da yi yan Allah ba haƙuri wanda zai zama haƙurin dole ba da yi kuma suna yi haƙuri kasu wa tsawa a yi a jasi ta amsa barna har yana yi masu aka ce isbauha fasbiru أو لا تصله أو أمنعه فهو يجب الذي هو قيل لك أما أقول ابن دوري هو شيء أقول لك إن الصبر عند الصدمة الأولى أقول لك أن يشوف أن هذا متبادي فتاسوك السبب كان سوك الجبنة sai ka tuna cewa Allah yana kan masu haƙuri. Yanzu shi ne zama yi kusari, Allah bai yi kusari ne. kuma Allah sallallahu alaihi wasallam yana da haƙuri wata rana ya zo wuce bayan ya rasa yawan mata tana gindin wani kabarin sa a kuka sai ce mata bai wa Allah ki ji tsoron Allah ki haƙuri ta ce yau ai abin da ya same ni bai same ka bane ko da wata farin da ana kuka sai ka ce mai yin goma shi ya wani maka ta ce a ake maka Allah sai ta tashi kaji tana zuwa kwanta ya shiga gida ya sa aka yi su ya kuma da na zuwa da ta hana kuma da ne to magana amma shi hakurin da ta ake su inda sanda na shi da lokacin da wani karan na farko abin da ya kawo ya so ina kana neman daukan fansa sai ya hakuri ba ta yi sauran ba na hakuri ba ba ta yi suka yi ba su sa baki da ya hakuri ba ka ce ai ai kun ci albarkacin to ba ka yi ba a wurin ka yi ɗan ba ko kuma haƙuri mun yi wannan gara cikin sauti musu irin haƙuri na ko wa samun jami'i da abin da kuke ba a wurare na ɗaya ai abin da yake nufi ba wanda za ka gaya wa mutane ba wanda ya rayu da wata yi ga shi ne a kuma da ya ci amma ba na gara ba ba ku yi ne dan shi ko eh sai shi ma ana yin shi ne shi ya fi shi yasa wata ayi ce wallahi ya saba ba ba ta da mutum ke ba a wani rabbi hakurin da suke yi suna yi dan neman yardar ubangiji ba a samu sarrafa kuma sun zai da sallah ba a samu ma da ta mu kuma ba a kuma suka ciyar da da aka suka ba a more da a bayyane sarrafa idan ta lafiya ce an fi so a more dan hadisi na nan da Allah ya bukhari ne ibaya da Abu Hurairah yana faɗar mutum ba mai wanda Allah zai yi masa da su ka ran da ba wani ya ci ba cikin su sai ce wa rajulu wa saddaqa bi sadaqatin akhara hatta la ta'lamu shimalu ma ba tunfiqu yaminu saboda kore ya daga har sai da zama hannu ma ba kama ba san me baya da dawo da baya ba idan sadaka ta lafiya ce kore ta ce amma idan da ta ce an fi so a bayyana ta don waɗanda ba sa a wata cikin wasa da yin zakka san cewa ana yin zakka ya hana abin da ake nufi a nan ana nufi cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana magana a kan cewa a koye da kuma a bayyane sai kuma ya ce wa ya kuma da hasan cikin zakka suna ibi da mummunan abu da kyakkyawa Allah ka yana gaya wa mana a hadisi Muhammadu Zaba cikin wasiyar da yake maka sai da yake maka wa ajiyi sai da yake haka wata ɗan goma wa ajiyi sai da yake haka wata wa ajiyi sai da aka yi haka wata idan ka tashi bibiyar abin da ka yi mummuna to ka yi kyakkyawa sai kan ba zai gobe shi inda al'adarati يذهب السيئات ولا أقول أنتم ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون ألا يقول ادفع بالتي هي أحسن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن أي بينه بينك وبينه عداوة فأنه ولي العزيز وما يلقاها إلا الذين صبروا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم فأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم على لا يبعون بالحسنة السيئة أولئك لهم الوفاء فهو حتى من وما يلقاها إلا الذين صبروا إذ وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم كما أبو سيما قاله سورة سيكي سورة ممونا أبو يكتشاوا haka ce in an ba mummuna mayar da kyakkyawa wanda za ta yi ali sai ya yi mutuwa amma ta yi ne amma ya afa وأصبح رجل الله wanda ya yi jiran gudu ya yafe da rayu da wajen Allah a can da wani ce wa amma kuma ba wa amma shi ka zai ga da haƙu da gudu dan ya hakika fa wanda ya yafe ya yi hakuri ya yafe domin ya da cikin manya-manyan al'amurra waɗanda an da ya fi bayar da manyan lada a wajen su kullum an da ya fi fama ya haka ke da ƙanan yana da cikin abali abin da ya magana ba yana mana magana kan hakuri yana mana magana a kan kuma yana mana magana a kan imfani ciyarwa bayarwa ka bayar cikin abin da Allah ya baka in ka bayar ba shi ne zai sa ya kare ba rashin bayarwarka ba shi zai kare ba kuma kamar da shan kusa ne ya ba zai zuwa abin duniya ba shi ɗayansa cikin biyu dole sai ya yi ɗaya ko dai kana ji kana gani da kare da barka ko kuma kana ji kana gani kai su da bashi haka ne wannan haka haka ne ko dai kare sakamai ko ku kare ga shi cikin biyu da sai ya ba wanda ya tafi da shi lafiya aikin da nake ci shi lafiya da shi lafiya saboda haka bayarwa ne ba zai hana ba ita ba za a yi ce ba kullum akwai mala'ika ɗaya a mahimmin rana a bukatarsa abin da ɗaya ke zuwa hadisi abu da ya shahararra Allahumma a'ti mumsikan khalafa Allahumma a'ti mumsikan talafa inna lillahi Allah mai bayarwa da bashi mai wa gurbi shi abin da ya bayar Allah mai riƙewa da bashi a tsara cikin abin da ya riƙe ce ta ɗaya ko ba a fasu bishin ba ko yi inna ko ba kai ruwa da zai abin da duk a bayar na wani abu to shi zai mayar da gudunsa shi ko bai yin da shi ba ya karewa shi kullum kakan gaya mana a shafin ne ana cewa yana cewa an wani yana samun kansa wani yana samun tsakiyar hannunsa wani yana hannunsa shi da ne hannunsa duk da zai ba da kuma ne hannunsa sai ya zama kiyar ya bazo ya dawo nan sai na samun kai ya kawo da tsakiyar hannunsa sai a sa faro a saman kan amma ne a da ba da rana shi da nan ba su samu a cikin ba da hannunsa ko bare wani ya bazo bare wani ya kawo bare a yi wa samu ba ku fiye da shi ba a gari sai da aka shi da yana nan kawai shi sai kuma kawai ko hanya ne ana san an tafi titiyar yana san ana bacci so ba ka ba bane so in kana so ba ka ya ba ka bayan wa ma ta su shi ko hori ba mu ku ba da kawo tura ba rariya wai ka kuma da haka su tsani'a shi ma wannan tsohon gari mummunan abu ne kokari wani da bayarwa da kirki ba da abubuwan ba kun yi da mazan Allah yi duk abin da ake tunanin zai ɗaukar ba a kansa sai da mazan Allah ya yi. Ba da nan ina gaya mana ba a hadisin Asul Mali wanda Buhari da Muslim suke riwaya. Mazan Allah ya shiga ana kuma ce mazan a ƙasar ina ba a fara wuce ya ce Abdullahi ina ba. Shi ne wanda ina Umar ya ba wa wuce. Wallahi lokacin da mazan Allah ya tsaya a cikin muhammad na yakin Ka'aba. Ya ce ya ma'ashar Quraysh ba da zuru da abin rani ne da kuke tunanin kan mutu suka ce alkhairi kan uwa garibi ko a kan uwa garibi da da yau ba abin da zan gaya muku sai abin da kan uwa na yi ya faɗa ya ce za ka su yi ba a yi kun yau ba ku ga shi daɗi ga shi daɗi na ba ka baya ba a rauka ba a zargi in haku ba an zo mutu ba ba kowa ya je a bashi nan ba so a kan imani ba sai ta kuma ya ce wallahi sai na cikin biyayen ko suka ce wa aka kada saboda mai ce ai da zai shigo duk wanda na kai shi da lafiyar shi ai yau sai kun kasa mutum da ba ya kun ko ba wannan din ha ai yau ba a yau shi ko na ai ba shi ya mushi ina ga wani da da Allah Allah ya bada ubangi mutum gaba da kashi ai ba sai ba Allah ya ya kuwa ya zo da jami'i ba shi ya kashi sai su ya ko kun ta kama ba na ba har yi zuwa da na sun kuma da wani kawai da zuwa sai su ya saboda haka haka ake ya kewa sun ce lokacin tsayawa ya yi insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan wajen ya yi da kuma kuma ta kuma jannatu adni
ya nuna duk wanda ya zo duk wanda ya zo wannan tafsirin dan aljanna ne. Duk wanda ya zo.
wanda shi da kowa ko shi da komi ko shi ne da ɗari nuna mun wannan hana mai albarka ranar ishirin da biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da ɗari da biyar bayan Allah ya sa wannan rana ita ce wadda aka rika wannan tafsir mai albarka wanda muka fara shi ranar ɗaya ga watan Ramadan kuma mun sha darussa da dama wanda ya kawo mu yau kuma da cikin darussan da muka sha ada fitowar na biyu a kuriyoyi haka da kuma intanet wanda kuma da wannan rana ta shi mai addu'a ya ce wannan tsangi da aka ci yadda annabi Yusuf ya so Allah ya sa mu da ya ce shi a ila masha Allah wani tabbatar da wanda suke suka shi da wannan karatu na sanin wannan rana abubuwa su ke wani kuɗi wa shi insha Allah mu ne alhamdulillah mun Allah ya wannan rana ta su dan kuma muna bi ya Allah ta'ala akwai mutanen da muke yi wannan hidima da su tsawon shekaru har ya zuwa yanzu to gobe mu tabbatar da za ka koma cikin gida ne za mu gode ga iyayen mata musamman matan maulan shek wanda mun san jauri da kuma gudun wanda suke takawa a wajen tafiya da wannan tasiri mai albarka akwai sai ya barka sai di Muhammad Bashir Inyas ana mai da kuriya da nita Allah ya saka da alheri ana kuma mika kyawun gobenmu da sai da mai sida wanda ita ma ba da ba rana ana karatu a cikin tana hikimar kutaraki an ci an sha an yi haniya sai da Allah ya saka da alheri ana kuma mika gobenmu da sai da Fatima ita ma ta saka da alheri Allah ya saka da alheri muna kuma mika gobenmu da sai da Halima ita mata ta karɓo gari Allah ya saka da alkhairi sannan akwai sai idan mu zauna mu tana san taura amma daga cikin kullum kake soke mu karatu sai da taura mu Allah ya saka da alkhairi akwai kuma sai da Maryam Jafar wanda kullum kuma da ayin karatu za ta so da hudura da sauran abubuwa wanda ita ce aka bari da sai ji suna kula da wannan gwamna na jami'a sai doki Allah ya saka da alkhairi sannan masu kula da shagwani da yan tawaga shi ne da suna yi a ƙarshen wasu da kakkan shagwani malam mustafa Allah ya da alkhairi a yarima muna godiya Allah ya da alkhairi babban ahmad eskuka da wanda aka turo da gidan rediyon jihar katsina shi ma muna godiya Allah ya da alkhairi a wata bakwai yankin da suka turo ilimin kuɗin muna kuɗi kuma mun yi biya amma ne da suka kula da abubuwan da ke bukata muna godiya Allah ya saka da alheri amma amma muna mika godiya mu ga ofishin matan mai girma gwamnan jihar Katsina wani ita ce ta biyo wani sa wannan karatu a gidan yawan jihar Katsina kuma muna godiya ga ofishin ta da kuma ita kanta Allah ya saka da alheri ko kuma mai girma house wanda yake kara kayayyar yana ɗaukar nauyin wannan karatu kullum a gidan rediyo kuma wannan na mabarin shi ma ya ɗauke shi muna godiya Allah ya saka da alheri kudi ya ba mata rantsuwa Allah ta ga alheri akwai kuma shaman na zamani da ne Abraham da ne gobe shi wanda su ma suka ce da wannan rika karatu Allah ya saka da alheri sannan ba za mu manta da Max Tia wanda su ma suka yi wannan karatu a gidan talabijin na jihar Katsina da su da duka ma'aikatan gidan rediyo da na gidan talabijin na jihar Katsina suna kungiya Allah ya saka da alheri Allah ya saka da Allah ya kara mu dukiya albarka Allah ya kara mutum da albarka muna godiya Allah ya saka da alkhairi a da kamishin sai wani fashi wanda kamishin ya ne gudanar da abubuwa da yawa shi ma muna godiya Allah ya saka da alkhairi sarki ya ne shi yan nijar da kasashen ɗayan faransa tare da mawa da shari shi ma muna tare shi a wani wuri Allah ya saka da alkhairi
Ruwan shi ake ba da turawa.
mu dai na mu ne na Nijar muka naɗa shi ba mu naɗa shi wani wuri ba ni na ni na naɗa
wani shekara kuma suke wata tafi domin zuwa wannan wuri shi ma bana da wala gano ƙarshen labaranci shi muna godiya Allah ya saka da alkhairi akwai mutanen kofa mutanen shinkafi kuma ba za mu ga su shekara sai ne da ake na baro amma alhamdulillah Allah shi ya fi shi ya ba shi ko kuma lafiya muna fatan kuma Allah ya gaida shi lafiya Allah kuma ya gwamna da kasashen mu da mu lafiya da sa zamfara Allah ya gwamna da mu lafiya gaba da Najeriya baki daya Allah ya kawo mu dauke shi da al'amuran da kika wannan abubuwan da ake yi na rikin tsaro Allah ya kawo da tsaro a wannan jihohi da kuma kasa mai albarka mutanen shinkafi zamfara sai Allah ya saka da alheri akwai mutane da wura wanda su ma ba za a manta da su ba suna nan da su aka fara da su aka yi tafiya kuma da su aka gama Allah ya saka da kai kuma adadin maza da mata na da Islamiyya da Aliyya su ma ba za a manta da wasu godiya ba Allah ya gobe ya saka da kai wanda idanu idanu da kai ya gani Turawa akwai yobe.
akwai turawa akwai yobi na turawa kan lalle ga malamin shi kana shi ake farawa kuma da shi ake gamawa Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya gani wani sun fara da aka fara lafiya aka gama lafiya baka faɗi wannan baka faɗi wannan tsohon ba wannan tsohon yawa
Wani malam Rabi Musa, Sani Kusum, wanda ya yi a tsawon shekaru da aka yi shi ne yake kan farki Allah ya saka da alheri muna kuma ku ja ga wani shehu wanda daga kuka ga wata zuwa sha ɗaya ga wata shi ne gida wannan karatu Allah ya saka da alheri wanda in ban da rahu ɗaya da aka samu wasu gida to ba taɓa samun wanda ya ja karatu kwana da a yarwa ba kafanni ma ba rabi ba sai ba ba shehu to Allah ya saka da alheri a kuma wanda suka yi da kan baya ba ba ma karatu ba akwai malam Mustafa Aisha Mali akwai malam Babu akwai kuma a kwari Muhammad Kwari duk sun taɓa jin wannan karatu Allah ya saka mu kowa da alheri Allah kuma yake ya rubuta musu lana an da an ayyuka da alheri a shek wani dokta alhaji Dokta yi da kawai lamar tsawon wannan shekaru shi ne ya fasa alƙali mai girma a bisa siyasin da kowa yake fahimta kuma kowa zai iya gane sakon da ake bukata a cikin kusan muna kusan da shafan godiya da jinjina a gare ka da kuma godiya ta musamman a irin yadda ake gabatar da wannan karatu kuma kowa yana jin daɗi yana fahimta shan Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa da sun fada Allah kuma ya sa a cikin ana Allah zai ci gaba da maimaita mu ya ƙara maimaita mu ya kuma maimaita mu ya kai mu batun bakin bakin kuma bada Allah ko kuma da zaka ci ana yi barka wa Allah sallallahu alaihi wasallam da mun shi kuma da kai ba wanda wani shi ne musamman baba masallaci Allah saka da alheri da malam baba muna godiya Allah ya saka da alheri Allah ya saka da lokaci za mu gabatar da abun magana wajen shehu domin ya yi kwana da jama'a da kuma addu'a da kuma fatan Allah ta baraka wa ta'ala ya mai kama mu ya kai mu wata shekara lafiya. Six academic lalle mun manta da kuma al'adar education foundation mun manta da kuma dan kwa shekara ina tallata wannan makaranta ta mu mai albarka Central Ibrahim Sani Academy. Masu da ƴaƴan su samu karatu mai albarka, karatu mai inganci, kuma a tabbatar ba shi yawan karatu ba a samun tarbiyya muna kira da yan uwa wannan zawiya mai albarka ta buɗe makaranta ta boko sharif ibrahim sale academy akwai na ɓangaren nursery akwai kuma ɓangaren primary sannan muna nan muna tsare tsare buɗe ɓangaren secondary nan gaba insha Allah saboda haka za a iya tuntuɓar Dr. Bashir domin samun tsare-tsaren wannan makaranta da kuma yadda wannan makaranta take gudanar da al'amuranta sannan na tabbatar da 'yan zamuya ba kuma abin da ake sama su samu kuma haka in an samu gadda insha Allah za a samu su samu za a samu karatu mai inganci karatu mai nagarta kuma za a samu tarbiyya wanda ita ce wanda ake bukata za mu yi abu magana wajen magana domin ne ban kwana da al'umma wani mai karama daga Kano Allah ya saka da alkhairi wanda da aka manta su ba manta su ba Allah ya san sun zo kuma an shirya zuwan su kuma za su samu ladan wanda suka zo wannan wuri mai albarka saboda haka ai ba hakuri wanda bai samu haka sunan shi ba to ya zo kuma an shirya zuwan shi Allah kuma ya saka musu da alheri haka muka lawo
Kai ma bude ma godiya kokarin da kake yi ga wa wata alihi wa sahbihi wa man wala kamar da aka sani a cikin wannan darasi a muka zo ƙarshen darasin mu na wannan shekara ba ba manta ba mun fara tun daga cikin suratul yusuf alaihi salam muka ƙara fata muka shiga cikin suratul ra'd kuma gashi yau mun rufe muna fata Allah ya albarkace mu da irin abubuwan da ake koyar da mu Allah ya ba mu ikon umartuwa da umarnin alƙur'ani da ba mu ikon hannuwa da hannun alƙur'ani Allah ya nuna mana ya bayyana mana gaskiya ya bayyana mana cewa ita ce kuma ya ba mu ikon yin aiki da ita Allah ya tallata mana ƙarya ya tona mana asirinta sannan ya ba mu ikon nisantarta da Allah ya gada ma yana iya da gaskiyar ta gani amma ya hana kai aiki da ita kuma in ya gada ma yana iya da ƙaryar ta san ƙarya ce amma kuma sai ya hana kai ikon nisantarta kullum kai ne tare da ita kuma a roƙon Allah ya kiyaye mu Allah ya albarkace mu da karatun Alƙur'ani Allah ya ba mu ikon hikima da jin umarnin Allah a cikin da abin da muka faɗa daidai a tsawon wannan lokaci Allah ya tara mu a ladansa abin da muka kuskure Allah ya yafe mana kuma ya yana nan wajen ya zo ya albarkace ba nan cikin kwanakin ramadan ma yakan samu lokaci ya zo amma idan ya zo sai ya zauna kan a majalisar yamma a daga waje saboda gumi da lafiya ke ciki amma da shi ake yi kuma yana son musaba'a na duka waɗannan karatu duka yana kuma sanin da cewa yana musaba'a a kai a wani lokacin ya kira da su zai na kayan wani a kan kaza da kaza da kaza da kaza da tabbatar da cewa yana bibiyar wannan karatu ya haka da mutum da ya so shi za mu ba wa dama ya rufe mana wannan zama da addu'a kuma a sa dukkanin bukatu don uwa da suka zo na nesa da na kusa don mu ba su dama su kama hanya masu komawa garuruwan su su koma wanda kuma za su tsaya sai da tsaya sai mana addu'a baki daya an kuma da ita ba.
akwai wani ayar tsarin wanda ke sauke mana sika shi ma muna godiya Allah ya saka da kai da ayan mu zamu shi zafa sarkin yaki rati mana da imamu shi zafa kuma sun zo tun da kin shi ta ba a mace su ba amma muna godiya Allah ya saka da kai
alhamdulillah in dai abin da zan ce ba wani wanda ya haifi profesa ya haifi dukkan
duk wani wanda za a kawo dai shehu jafar shi ke gaba shi ya haifar mu wannan alkhairi kuma mun gode muna godiya Allah da ya ba mu shi duk dai wanda za a kunna ya zo ya yi shehu muniru in an ƙara sai an ce shehu muniru shehu jafar alhamdulillah bai an ce fadurru ya zada husunan wa huwa muntazimu wa laysa yanqusu qadaran ghayra muntazimi mun gode mun gode mun gode Allah ya saka da kai ba zan so ya magana ba saboda wuri ya fi اللهم من عادنا فعاله ومن كادنا فكده ومن بغى علينا بهلكة فهلكه ومن أرادنا بسوء فهده واتبع عنا نار من أشب لنا ناره وفتنا ما أهمنا وما- وما لم يهمنا من أمور الدين والدنيا والآخرة يا من بيده ملكوت كل شيء يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سر يا من أسهر الجميل وسهر الكبير ولن يواكب بالجليل ولن يحسن ويا عظيم الحق ويا التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين للرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منشأ كل شكوى ويا كريم الخشي ويا عظيم المن ويا مشكل الأثرات ويا مبتدئا بالنعم قبل استيقاظها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رحمتنا أسألك أن لا تشوي حسنتنا بولاية الدنيا ولا جهة الدنيا اللهم انصرنا فإنا خير الناصرين وقالنا فإنا خير الفاتحين وغفر لنا فإنا خير الراحمين وارحمنا فإنا خير الراحمين وارزقنا فإنا خير الراحمين وأهدنا ونجنا من القوم الظالمين بجاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أول والخواتم لما سبق ناصر الله بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله